أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين اما بعد عباد الله ان اعظم كلمه قالها الانبياء والمرسلون لا إله إلا الله كلمة الإخلاص والتوحيد وهي مفتاح الجنة لكن المفتاح لا يفتح إلا إذا كان له أسنان وكذلك هذه الكلمة لا تنفع صاحبها إلا إذا حقق شروطها قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الإمام أحمد في مسنده من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه دخل الجنة أحبتي في الله إن موضوع خطبتنا اليوم سيتراوح حول التوحيد وشروط لا إله إلا الله ذكر العلماء لشهادة أن لا إله إلا الله سبعة شروط العلم اليقين القبول الانقياد الصدق والإخلاص والمحبة وقد جمع بعضهم في بيت علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها أيها الأحبة في الله اعلموا أن كثيرا من الناس يقولون لا إله إلا الله ولكن أعمالهم تخالفها فمن يدعو الأموات عند القبور ويطلب منهم قضاء الحاجات فقد جعل مع الله شريكا ونقض معنى لا إله إلا الله ومن يذبح لغير الله أو ينظر لغير الله فقد صرف العبادة لغير الله وضيع شرط كلمة التوحيد ومن يحكم أو يعتقد أن التحاكم إلى غير كتاب الله أفضل ويستحل ما حرم الله فقد ترك شرط الانقياد لحكم الله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ومن يرضى بالكفر أو يبغض أهل التوحيد فقد فقد شرط المحبة فهؤلاء عباد الله لم ولن تنفعهم الكلمة لأنها عندهم مجرد لفظ بلا عمل ولا التزام قال تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم الآية فاتقوا الله عباد الله وحققوا معنى لا إله إلا الله علما وعملا قولا واعتقادا ظاهرا وباطنا لتكونوا من أهل الجنة أيها المسلمون أمر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم معاذا لما بعثه إلى اليمن بالدعوة إلى التوحيد أولا فقال إنك تأتي قوما من أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب متفق عليه أقول ما قد سمعتم وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم godiya da yabo da jinjina su tabbata ga Allah ta'ala mai kowa mai komai wanda da ikonsa da ƙudurar sai nuna muna wannan lokaci na shaida babu abin bautawa da cancanta sai Allah shi kaɗai yake baya da abokin tarayya na shaida haƙiƙa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bawan Allah ne manzon Allah ne an aiko shi domin ya isar da sako kuma ya isar tsira da amincin Allah su ƙara tabbata gare sa da iyalansa da sahabbansa da waɗanda suka biyo mishi baya da kyautatawa har zuwa tashin alkiyama bayan haka ya ku bayan Allah ine wa kaina wasiya da ku cewa mu ji tsoron Allah domin ita ce wasiyar da Allah ya yi matan farko da matan ƙarshe hakika Allah ya yi mana wasici cewa mu ji tsoronsa kada mu bauta wa kowa sai shi ya kuwa yan uwan imani maudu'in khutuban mu na yau zai tattauna akan tauhidi da sharuɗan la ilaha illallah babu shakka wannan kalima ta la ilaha illallah kalima ce mai sauƙin faɗa amma aiki da riko da ita yana da wahala kalimar la ilaha illallah kalima ce wadda baka shiga musulunci sai kai furuci da ita musuluncin ka ba zai taba ingantuwa ba face sai ka yarda babu abin bautawa da cancanta sai Allah ta'ala da haka al-imam Uthman dan Fodiyo Allah ya kara masa rahma yake cewa a cikin wani daga cikin littafansa da yawa daga cikin mutane sun aza cewa la ilaha illallah shine kawai mutum ya faɗe ta ya zo yana zikiri da cewa la ilaha illallah la ilaha illallah ya ce alhali wannan la ilaha illallah tana da turaku wannan la ilaha illallah tana da gimshiƙai idan baka tabbatar da wayannan gimshiƙan ba to la ilaha illallah ta samu matsala ƴan uwa masu albarka makullin aljanna shine la ilaha illallah shi kuma makulli yana da 'yan haƙora waɗanda sai da su ƙoha za ta buɗe don haka wannan kalimar ba ta amfanin wanda ya furuci da ita sai idan ya tabbatar da waɗannan sharuɗa Allah ta'ala ya ce ka sani babu abin bautawa da cancanta sai Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda ya ce la ilaha illallah yana mai tsalkakewa ga zuciyarsa annabi ya ce zai shiga aljanna wannan hadithi imamu ahmad ya fitar da shi malamai sun ambata cewa la ilaha illallah tana da turakai tana da sharuɗa guda bakwai sharaɗi na farko al'ilmu ilimi dole sai ka san mi la ilaha illallah ta kumsa al-yaqinu sai ka tabbatar da cewa la ilaha illallah a aikace a faɗakka babu abin bauta da cancanta sai Allah na uku a alƙabul sai ka karɓa ka karɓi cewa lalle babu abin bauta da cancanta sai Allah na hudu alinƙiyadu ka jayu ka miƙa wuya na biyar asidku gaskiya ka faɗi la ilaha illallah kana mai gaskiya a cikin zancenka al-ikhlasu ka tsalkake zuciyarka kana yi ne ba don kowa ba sai don Allah na ƙarshe al-mahabbatu ka zam kana soyayya ga wannan kalimar la ilaha illallah ya ku yan uwa na addinin musulunci mu sani daga cikin mutane da yawa suna faɗin la ilaha illallah sai dai ayyukansu suna saba ma la ilaha illallah idan muka ɗau misali ma'aikatu daga cikin ma'aikacin ne da ake yi a wannan zamani ma'aikatu ne na gwamnati ma'aikatu ne na kasuwin ko abin da ya kama da haka muna faɗin la ilaha illallah muna dibin gaban mu gabas mu bauta ma Allah mu ce babu wanda muke bautawa sai Allah shi kadai bai da abokin tarayya amma wasu mu ayyukan mu suna saba ma wannan kalimar la ilaha illallah mutum ne musulmi wanda ya yarda Allah shine abin bauta ya yarda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne manzon Allah ne amma wani abu zai hada ka da shi ka hada shi da Allah ya ce ba aikin Allah yake yi ba ka zo ma'aikata ta wani daga cikin ma'aikatu kai gama shi da Allah ka gama shi da Allah ya furta da bakin shi wai musulmi ya ce shi ba aikin Allah yake ba to idan ba aikin Allah kake ba aikin wa kake yi idan ba aikin Allah kake a wannan duniya ba aikin wa za ka yi ya kamata musulmai mu dawo daga rakiya ire-iren wa'annan tunani musulmin kirki shine wanda ina za ka aikin Allah daga ina kake aikin Allah duk wani aiki da za ka yi a duniya za ka iya samun aljanna da shi za ka iya samun wuta da wannan aiki naka amma ka diba ka ga yadda ma'aikatunmu a yanzu musulmi zai furta ma lokacin da wai ka gama shi da Allah ka yaƙe shi da Allah ka ce ya kai bawan Allah ina neman alhorma dan Allah ka mini haƙuri sai ce ba aikin Allah nake yi ba ko ya ce ka ce mai ya sabko ya kwatan ma kayanka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuma wai musulmin kirki wannan babu shakka ya ci karo da la ilaha illallah ita la ilaha illallah ita ce mutum ya jayu ya sakakance ya yarda cewa duk abin da annabi ya yi na ɗabi'a ɗabi'a ce ta gari kuma wajibin shi ne koyi da ita ‘yan uwa masu albarka mu diba mu ga musulminmu suna furta la ilaha illallah amma ga su suna kiran matattu ya zo zai haɗuwa ya ce shehu zai zauna ya ce shehu zai tuntube ya ce shehu zai aihu ya ce shehu ya bashi aihuwa wake ba da aihuwa Allah wake ba da arziki Allah babu wanda ke arzitawa sai Allah babu wanda ke bada lahiya sai Allah babu mai kashewa sai Allah shi wannan mamacin da ka je kana roƙon shi bukatarka baka san cikin halin da yake ba sai kaga an zo kusan kaburburra ana roƙon shehunai ana tawassuli zuwa gare su ana neman su biya bukatu alhali su kansu suna neman Allah ta'ala ya tausaya musu a cikin wannan macin kabari da suke ciki ya koyon wai imani lalle babu shakka kiran kaburburra da bauta musu da neman wanda ke cikin kabari ya biya ma bukatarka sa ma Allah matari ne a cikin bauta kuma warware la ilaha illallah ne na daga cikin mutanen da suka walwale la ilaha illallah yanka ba dan Allah ba mutum ya yanke abin yankan shi ba dan Allah ba ya ambaci wani gumki ko wani aljani a lokacin da zai yanke abin yankan shi ko kuma ya yi alwashi ba dan Allah ba ya kulla niyyar idan ya yi kaza ko ya samu kaza zai yanke ma aljani kaza da kaza da kaza wannan bakance ne ba dan Allah ba kuma duk wanda ya haka hakika ya juyar da ibada ba dan Allah ta'ala ba kuma ya tozartar da sharadin la ilaha illallah ƴan uwa masu albarka na daga cikin walwala la ilaha illallah yin hukunci ko kuma ƙa'e ƙudurta cewa kan alƙalanci ko kan ƙara zuwa ga wani littafi wanda ba na Allah ba ya yi zama daidai kamar mutum ya ga cewa constitution na turawa ko kuma dokoki na arna sun yi alƙur'ani ya ƙudurta cewa shari'ar da ba ta alƙur'ani ba shari'ar da ba ta Allah ba ta yi ta Allah yin daidai da zamani irin aulamar da muke a cikin wannan zamani ganin ake cewa demokradiyya ta fi yin daidai da zamanin da ake ciki jin ake cewa idan baka yi demokradiyya to kamar kayi shirka ne a wannan zamani alhali babu wani tsari wanda ya fi tsarin Allah da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabin tsira sallallahu alaihi wasallam ya yi ma musulmai masu imani hukunci da kitabullahi wa sunnati nabiyihi sallallahu alaihi wasallam duk inda aka baro alkur'ani aka baro sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to zaka iske sarbe da shirme ya shigo a ciki isa babu wata doka a duniya wadda ta yi daidai da dan adam irin dokar da ubangiji dan adam ya same babu wani tsari wanda ya yi daidai da dan adam irin tsarin da ubangijin dan adam ya same shi ubangijin da ya halicce mu ya yi mu mutane masu hankali masu lura masu basira ya fi kowa sanin abin da zai daidai da mu wani bature wanda ya zauna ya rubuta wasu ka'idodi alkawaninul wada'iyya mutane ne za su zauna su tsara su ga cewa mu yi kaza mu yi kaza zai daidai dan adam wallahi har abada waɗannan tsari ba za su taba yin daidai da tsarin da Allah ta'ala ya tsara ba ƴan uwa masu albarka wajibinmu ne mu gano cewa duk wanda ya halitta abinda Allah ya haramta to hakika ya bar sharadin jayuwa zuwa ga Allah Allah ce fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima Allah ya ce na ranci da ubangijinka ba za su yi imani ba imanin su ba zai taba zama imanin gaskiya ba sai sun sanya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zama alƙali mai hukunci a cikin lamarin su sannan idan abun da annabi ya yanke hukunci ta abun da ya barke na sahabani a cikin al'umma to ba zai samu kunci a cikin doka Allah ta'ala ba ba zai ji an takura mai ba ba zai ji cewa da wata doka ce wadda ba ta Allah da ya samun walwala da sakewa wani daga cikin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama dan shi yayi zina da wata mata aure sai aka ce mai ya bada raƙumi ɗari shikenan an bada fansa su kuma masu imani suka ce sai an jehe ɗanka sai an jehe waccan mata ɗanka kuma za a mai bulala ɗari a kore shi daga gari ya zo inda annabi ya ce ba annabi ga abin da ke faruwa kuma na ba da raƙumi ɗari ya ya kamata a yi sai annabi ya ce amma gana muka faradun alaik amma wa'annan dabbobi naka za a maida makayanka abinda doka Allah ta ce abinda doka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta ce idan mutum yayi zina yana da aure za a jehe shi za a mai rajamu da haka ita waccan mata idan ta tabbata ta yi zina za a jehe ta za a mata rajamu shi kuma ɗanka da bai taba aure ba za a mai bulala ɗari sannan a kore shi daga garin nan annabi ya ce uhudu ya unes ya kai unes je tun da safi inda take idan tabbatar tabbatar cewa lalle ta yi zina to kawai ai mata rashin kaga doka Allah masu imani kuma nan kai tsaye ya ji cewa babu abin da ya fi dokar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu abin da ya kai hukuncin annabi kai tsaye ya karba ya yarda ya ce mun yarda da hukuncin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam arna kafirai mushrikan makka sun yarda da hukuncin annabi tun kafin a aiko shi matsayin annabi lokacin da suka yi ginin makka suna ginin ka'aba suka yi sabani aka ce ya ya kamata wa zai aza hajarul aswad wa zai aje wannan hajarul aswad a wurin shi suka yi sabani wannan kabila ta ce su wannan kabila ta ce su suka ce kai yanzu a sa alkali duk wanda ya fara shigowa a waccan kofa to shi zai aza wannan hajar aswad ana nan sai ga annabi shine ya fara shigowa sallallahu alaihi wasallam suna ganin annabi suka ce radina bil amin radina bil amin mun yarda da amintacce annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam aka zo aka ba annabi labari ya ce aka kyalle aka ka kyalle ya ɗauko dutsen nan na hajarul aswad da hannun shi mai albarka ya aza tsakanin kyalle ya ce ku wannan shugaban wannan kabila zo kama wannan gehe shugaban wannan kabila zo kama wannan gehe ko wace kabila ta kamo wannan gehen wannan kyallen sai da aka zo inda za a aje hajarul aswad annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗauki wannan dutsen da hannun shi mai albarka ya aje shi a bagiran shi kafirai suka ji sun natsu sun yarda da wannan hukunci na annabi to ina ga kake ina ga kai musulmi annabi ya ce duk wanda ya sauƙaƙa ma ɗan uwan shi musulmi Allah zai sauƙaƙa mishi duk wanda ya sauƙaƙa ma wanda ke cikin tsanani Allah zai sauƙaƙa mishi duk wanda ya sitirta musulmi a duniya Allah zai sitirta shi duniya da lahira kai ba za ka so Allah ya sitirta ka ba wai a neme ka alhorma kana musulmi ka ce ba aikin Allah kake ba Allah ya sawaka ‘yan wa masu albarka duk wanda ya yarda cewa kafiri ya yi musulmi a zuciya shi to ya walwale kalimar la'ilaha illallah mutum ya ji cewa ya yi son kiristiyano ronaldo ɗan ƙwallo akan musulmi ɗan musulma a zuciya shi ya ji cewa wani arne kafiri in yamuri wanda yake bai da alaka da musulunci na kusa ko na nesa ya yi musulmi a zuciyar shi to ya walwale kalmar la ilaha illallah domin Allah ta'ala ya ce ba za ka taɓa samun ƙauman yu'minuna billahi wal yawmil akhiri yuwaduna man hadallah wanda ya yi imani da Allah da ranar tashi alkiyama Allah ya ce ba za ka same shi yana son wanda ya ƙiyya da Allah ba walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum Allah ya ce ko baban shi ne ko mamman shi ne ko dan uwan shi ne kai ko dangin ka ne idan bai son Allah Allah ya ce bai kamata ka so shi ba ka nuna ma kahiri ƙiyayya amma yanzu musulman mu suna nan sun sakakance da yayi hulɗar kasuwanci cinikayya da kairi shi kuma yana yana mai tarassud dan ya nuna ma cewa ya higa yayi musulmi dan lokaci kalilan sai ka je yana hudi da bakin shi a ai kakkama yi mu'amala da musulmi ka ƙara ka yi ta da kahiri ai shi ya hison musulmi kahiri da musulmi wannan walwala kalimar la ilaha illallah ne su kun musulman mu su ji tsoron Allah kada wai dan an haɗi wannan maganar ka je ka yi ta cin amana 'yan uwanka musulmi a cikin cinikayya wanda babu shakka idan muka lura a yanzu cikin cinikayyanmu cinikayya da musulmi tana da tsada da wahala ya je ya sayo abu da arha dala hamsin ya zo ya ce 'yan uwanshi musulmi waɗanda zai sauƙaƙa ma sai ya jikka da hamsin ko ɗari bai zai sai da musu shi kuma kahiri ya so shi dala hamsin sai ya ce dala hamsin da bai zai sai da ya bi dala biyar biyar sai ka tara kaya shekara da shekaru a kyar baka da su amma shi kahiri da ya sayo sun kare da aka yan uwa musulmi mu sauƙaƙa ma yan uwanmu a cikin cinikayyanmu domin mu tabbatar da kalimar la ilaha illallah ‘yan uwa masu albarka wayannan mutane da muka ambaci misallansu hakika kalimar la ilaha illallah ba za ta amfane su ba domin furuci kawai suke yi da ita mutum ya zo yana la ilaha illallah amma da mu'amala ta haɗa ka da shi ya ci amanaka ya ce la ilaha illallah ya auri ɗiyarka ya walakanta ta ya ce la ilaha illallah ya zam ƙaton mazinaci ya ce la ilaha illallah ya sha giya ya ce la ilaha illallah ya so kafiri sama da musulmi ya ce la ilaha illallah ya saba ma annabi muhammad ya ce la ilaha illallah ya zam duk aikin da yake ba aikin musulmi ba ne da haka Allah ta'ala ya ce wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin akwai daga cikin mutane waɗanda ke cewa mun yi imani da Allah da ranar ƙarshe amma ba su yi imanin gaskiya ba ku ji tsoron Allah ya ku bayun Allah ku tabbatar da ma'anar la ilaha illallah la ilaha illallah ma'anarta la ma'buda bi haqqin illallah babu abin bautawa da cancanta sai Allah kafiri yana cewa shi yana bauta mu gumkin shi to shin ya cancanta bauta mishi bai cancanta ba shin yana ji bai ji shin yana ci bai ci yana sha bai sha to da haka bai cancanta a bauta mishi ba ba wanda ya cancanta a bauta ma sai Allah ubangijin talikai wanda ke jin ka a lokacin da ka tahi tsaye ya walwale ma damuwa ka komi girmanta da haka ‘yan uwa mu yi aiki da wannan la'ilaha illallah mu nemi iliminta mu ƙudurta ta a bayyane da ɓoye mu zamo daga cikin ‘yan aljanna insha Allahu ta'ala ya ku ‘yan uwan musulunci daga ƙarshe annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya aiki mu'azu bin jabal zuwa garin yaman annabi ya ce mai idan ka je zuwa ga waɗannan mutane ahlul kitab abu na farko da za ka fara kiransu zuwa gare shi annabi bai ce siyasa ba annabi bai ce kasuwanci ba ya ce ka fara kiransu zuwa ga la ilaha illallah babu abin bautawa da cancanta sai Allah domin la ilaha illallah ita ce gimshikin rayuwa domin la ilaha illallah ita ce zaman lahiya domin la ilaha illallah ita ce salama da aminci ga dukkan mai imani idan kana son ka samu salama ka samu natsuwa to ka bi la ilaha illallah idan kana son ka samu hirgici ka samu tabarbarewa a rayuwarka to ka rabu da la ilaha illallah duk wanda ya rabu da la ilaha illallah sai kaga ana ta yawo da hankalin shi wanga malami ya buga nan kamar kwallo wanga malami ya buga nan kamar kwallo saboda ya rabu da la ilaha illallah hissa da ya shiga wata damuwa sai ya ga wani ne ya sa ya cikin wannan damuwar da ya shiga cikin tabarbarewa kasuwanci sai ya ga wani ne yayi sanadiyar tabarbarewa kasuwanci me dalili ya rabu da la ilaha illallah illallah amma da ka riƙe la ilaha illallah ƙanƙan to ka huta ya kai bawan Allah shikenan idan ka shiga damuwa ka shiga kunci ka shiga tabarbarewa kasuwanci ko rashin lafiya ka san ba wanda ya izo ma shi sai Allah ubangijin talikai ubangijin da ya halicce ka lokacin da baka zama abun ambato ba Allah ta'ala ya halicce ka lokacin da ba a ma ambatonka hal ata alal insani hinun min ad-dahri lam yakun shay'an mazkura Allah ya ce lokaci ya zo ma dan adam tabbas wanda bai zama abun ambato ba ai lokacin da ba a ambatonka ai lokacin da ba a ma san waye kai ba shekara 100 da suka wuce babu ka a duniya kuma shekara 100 masu zuwa a nan duniya babu labarinmu zai zama wasu mutane ne za a yi shekara 100 masu nan zuwa gaba ko ka yarda ko baka yarda ba haka zai zama insha Allah ta'ala ƴan uwa masu albarka mu yi kokari mu kiyaye la ilaha illallah mu mutu da la ilaha illallah mu tabbatar da la ilaha illallah ya zam kada ka yarda wani yayi ma wasa da la ilaha illallah ita wannan la ilaha illallah na daga cikin turakunta yarda da cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne manzon Allah ne sharadin la ilaha illallah kenan to kaga yau an samu wasu gurɓatattun aƙidodi da suka zo suna ƙoƙarin su raba mu da la ilaha illallah suna ƙoƙarin su raba mu da masoyin mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisan shi da muke karantawa mu samu natsuwa sun zo sun ce ƙarya ne hadisan shi da muke karantawa mu samu labarin shi mu samu labarin yadda annabi ya rayu an ce muna ƙarya ne to kaga wanda bai yarda da la ilaha illallah ba bai tabbatar da la ilaha illallah ba sai ai ta wasa da hankalin shi annabi ya ce ma mu'adhu bin jabal idan ka kira su zuwa ga la ilaha illallah suka yi ma da'a akan haka to ka sanar da su hakika Allah ya farlanta musu salloli guda biyar a cikin dare da wuni idan suka ma da'a to ka sanar da su Allah ya farlanta musu zakka ana amsa ta ga masu kudi a bara ta ga talakawa idan suka yi ma da'a akan haka to shikenan ka shaidin ka da amsa dukiyoyinsu sannan ka kiyayi addu'a wanda aka zalunta ka kiyayi addu'a wanda ka zalunce shi domin tsakanin shi da Allah babu hijabi babu hijabi tsakanin shi da Allah da ya daga hannu ya ce Allah ya isa to ya isa wani shi dan wawanci za a cewa Allah ya isa ya ce in bai isa ba ana aihuwarka kai ka san wanga ya kai baro ya kai wawa kai a ce Allah ya isa to dama ai Allah dan ya gwada ma isa shi ne idan ka ci amanar mutum sai ya kyale ka ko ya ma talala ko ya kama ka nan lokaci kai tsaye Allah ya datar da mu yan uwa masu albarka mu yi ƙoƙari kada a raba mu da la ilaha illallah mu yi ƙoƙari mu riƙe la ilaha illallah mu yi aiki da la ilaha illallah musulman mu sun yarda da sallah cewa ba a yi ma kowa sallah sai Allah sun yarda ba a bauta wa kowa sai Allah amma la ilaha illallah tana reto a cikin musulman mu Allah ya datar da mu wannan shine fasara wannan khutba abin da na faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure Allah ya kankare a cikin zukatan mu Allah ta'ala ya kashe mu muna la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa sallam allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikin wa dammir a'da'aka a'da' ad-din wansur ibadaka al-muwahhidin ya rabbal alamin ya Allah muna roƙonka wannan ƙasa ta mu ta Niger Allah ka zaunar da mu lafiya a cikin ta da sauran kasashen musulmai gaba daya duka abin da muke ji ma tsoro Allah ka mana maganin shi ya Allah duk abin da muke ji ma tsoro Allah ka mana maganin shi wayanda suka riga mu gidan gaskiya suna musulmai Allah ta'ala muke roƙo ji kansu da rahama mu kuma in tamu tato Allah ya sa mu cika da imani mu cika da la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qumu ila salatikum yarhamuni wa yarhamukum